إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا وبث منهما رجالا ونساء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فلا شك أن تربية الأولاد واجبة على الأبوين ومن فرط وقصر في هذا الواجب كان آثما فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال علي رضي الله عنه علموهم وأدبوهم وقال الحسن مروهم بطاعة الله وألموهم الخير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية عن رعية فالأمير راع على الناس وهو مسؤول عن رعيتي والرجل راع على أهل بيتي وامرأة الرجل راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيدي وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواه البخاري وإن من قبه هذا الذنب أن يمنع وصول الخير والنفع للأبوين من جهة أولادهم قال ابن القيم رحمه الله وقال بعد أهل العلم إن الله تعالى يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده فإنه كما أن للأب على ابنه حقا فللابن على أبيه حق فكما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا قال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليم تعليمهم فرائض الدين وسننا فأداؤهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا وقد ذكر أهل العلم القدر الواجب في تربية الأولاد وتأديبهم حتى يعرف أولياء أمورهم ما يجب عليهم من ذلك ويتبين لهم إن كانوا مقصرين أم لا فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية يؤدب الصبي بالأمر بأداء الفرائض والنهي عن المنكرات بالقول ثم الوعيد ثم التعنيف ثم الدر إن لم تجد الطرق المذكورة قبل انتهى وجاء فيها أيضا على الآباء والأمهات وسائر الأولياء تعليم الصغار ما يلزمهم بعد البلوغ فيعلم الصغير فيعلم الصغير ما تصح به عقيدته من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما تصح به عبادته ويعرف ويعرف ما يتعلق بصلاته وصيامه وطهارته ونحوها وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع ويعرف تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب المسكر والكذب والغيبة وشبهها كما يعلم أنه بالبلوغ يدخل في التكليف ويعرف ما يبلغ به وقيل هذا التأليم مستحب ونقل الرافعي ونقل الرافعي عن الأئمة وجوبه على الآباء والأمهات وهذا ما صححه النووي فالواجب على من قصر في قدر الواجب من تربية أولاده التوبة من هذا الذنب وتدارك ما يمكن تداركه من تربيتهم ونصحهم وتوجيههم قدر المستطاع والدعاء لهم بظهر الغيب أن يصلحهم ويهديهم وأما عدم إدراك الوالد لأساليب التربية الجيدة والمؤثرة التي عرفها من التربويين بعد الفدائيات فغير موقع له في الإثم ما دام قد أدى الواجب وللفائدة يرجى قراءة الكتب التي تتحدث للتربية بارك الله لي ولكم بما سمعنا ونفعني الله وإياكم مما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد أنقوى مسلمين mu tana magana akan tarbiyyar ‘ya'ya ba shakka cewa lalle tarbiyyantar da ‘ya'ya wajibi ne akan iyaye uwa da uba wajibi ne akan su su tarbiyyantar da ‘ya'yansu tarbiyya ta gari duk mutunan da yau yake kallon yara to zai ga abin baƙin ciki da kuma abin ɓacin rai yanda tarbiyyar yara ta gurɓace. yara ba mafi yawansu babu tarbiyya tare da su don haka kuma akwai sakacin iyaye a ciki wasu yara tarbiyyansu tana lalacewa ne dalilin iyayensu saboda ne sakaci na iyaye game da 'ya'yansu yau uwaye sun yi sakaci sun manta da cewa iyan da Allah ya ba su amana ne duk mutunan da ya yi sakaci ya taƙaita a cikin wajibcin tarbiyyantar da 'ya'yansa to wallahi ya zamanto mutum mai zunubi Allah maɗaukakin sarki yana faɗi a cikin alkur'ani cikin suratu tahrim ya ku waɗanda suka yi imani da Allah suka ba da gaskiya wa Allah ku kare kawunanku da iyalinku 'ya'yanku da matanku daga wata irin wuta wadda makamashinta mutane ne da duwatsu akan wannan wuta akwai mala'ikun da Allah ya tanaji waɗanda suke masu kaushin hali masu tsananin ƙarhi waɗanda ba sa saba ma Allah abin da ya umarce su kuma suna aikata umarnin da Allah ya musu. Ali bin Abi Talib yake cewa shine ku karantar da ‘ya'yanku ku ladabtar da su, ku karantar da ‘ya'yanku addini ku ladautar da su da ɗabi'u da halaye nagari hassanul basari ya ce ku umarce su da yi wa Allah ɗa'a sannan ku karantar da su alkhairi yau iyaye nawa waɗanda suka saye abubuwa waɗanda ba alkhairi a ciki suka ba 'ya'yansu ko suka kawo su a cikin gida suka aji yara na kallo yara na saurare suna ganin abin da ke faruwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa dukkanku makiyaya ne kuma kowannenku ranar tashin kiyama sai Allah ya tambaye shi kiwon da ya bashi kowane ma'aifi kowace ma'aifiya ranar tashin kiyama Allah zai tsayar da iyaye ya tambaye su kiwon da ya basu na 'ya'yansu mazansu da mata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce shugaba na ƙasa makiyayi ne akan mutanen ƙasar shi sannan Allah zai tambaye shi kiwon da ya ba su ya zama tilas akan shugabannu na ƙasa su ma dole ne a gare su su kula da tarbiyyan 'ya'yan ƙasa duk abin da aka san zai ɓata tarbiyya wanda ake sanyawa a kafofin labaru ya kamata wannan abu a yi ƙoƙari a tsaye da shi yau yana daga cikin abin da ya ɓata tarbiyyar yara wasu daga cikin kafafen labaru musamman ma wasu daga cikin gidajen rediyoyi da kuma wasu daga cikin gidajen ma'ana tele irin abubuwan da ake sanyawa na fina-finai fina-finai na ƙasa hausa da fina-finai na ƙasar turai waɗanda yara suke kallo suna ɓata tarbiyya fina-finai nawa za ka gani na ƙasashen turai da ake sanyawa sai ka ga da wuya mafi yawan fina-finan nan su ƙare a ciki ba su isar da wani saƙo da suke so ba na su ɓata tarbiyyan 'ya'yan musulmi ko ka ga namiji yaron gobe mace ko kuma namiji ya zo yana kwanciya da mace ko yana shafar mace kuma ga yara zaune mata maza da mata maza da mata wasu sun balaga wasu ma har da uwayensu zaune suna kallon waɗannan abubuwa kuma uwaye ba su ce komai ba hukuma kuma ba ta ce komai ba alhali kuma mas'uliya ce a kai iyaye da kuma hukumomi Allah zai tambaye su ranar tashin kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane namiji makiyayi ne akan iyalin gidanshi kowace mace makiyayi ya ce akan gidan mijinta da 'ya'yanta kuma Allah zai tambaye ta kiwon ma'ana da ya bata haka kowane ɗan aiki makiyayi ne a dukiyar mai gidansa kuma za a tambaye shi kiwon da aka basa manzo Allah ya ce dukkan ku makiyaya ne kuma kowannen ku za a tambaye shi kiwon da aka bashi yana daga cikin munin wannan zunubi na sakaci game da tarbiyyar yara rishin tarbiyyar ‘ya'ya yana hana samuwa alkhairi da kuma amfanuwa ga iyaye idan yaro bai da tarbiyya da wuya ya amfani iyayensa idan yaro bai da tarbiyya da wuya iyayensa su haɗu da alkhairi sai da kullum iyayen na cikin ɓacin rai a cikin unguwa za ka ga waɗannan ‘ya'ya sun zamanto guba a cikin unguwa sun hana 'yan unguwa zaman lafiya duk wanda ya dibe su ko suka yi wani karin aiki za a zagi iyayensu ne wataƙila ma ma'aifin zai masa magana ya maida masa saboda abin da ya gani a cikin fina-finai yau akwai filim ɗin da ake sanyawa tele sahel wa'anda idan kuka kalli wannan filim ɗin abin da yake karantarwa ana so a nuna irin 'yancin da aka ba 'ya'ya a ƙasar turai sai ana isar da wannan saƙo a cikin ƙasashen musulmi idan yara sun zo sun yi kallo yaro yana ganin yadda ɗan bature idan ya yi magana ɗan zai nuna masa cewa ai baya da durwa da zai masa hakanan ko ya hana shi ko ya sa shi shi ma zai yi ƙoƙari ya yi koyi da su saboda yau idan kuka ga 'ya'yan musulmi galibi mafi yawa suna koyi da anna fiye da yin koyi da musulmi yau 'ya'yan musulmi ne za ku ga suna sanya tufafi irin na anna da ya ga wani arne a cikin filim ko ya ga wani an ne a cikin internet ko a cikin youtube ko a cikin facebook ko abin da ya kama da wannan ma'ana sai ya yi koyi da shi wajen tuhon da ya sa ko irin askin da ya ku dibi kawunan 'ya'yan musulmi yau irin yadda suke aski askin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa duk wanda ya yi su yana cikin la'antar Ubangiji Allah maɗaukakin sarki yau 'ya'yan musulmi nawa ma'ana suke cikin la'anta su tahi su huta daga cikin gida cikin la'anta su dawo a cikin la'anta za ka ga irin yadda yaro zai tara gashi in ya tara gashi sai ya kai ya samu wani ma'aski shi ma mara shi tsoron Allah hatta da masu irin wannan aski suna daga cikin waɗanda suke da hannu a wajen ɓata tarbiyyar ƴaƴa kuma Allah zai tambaye su sai yaro ya je ya zauna ya biya kuɗi a zo a yi masa wani mugun aski wani ma a yi mishi ramfuwan a bisa kai wani a sassaƙe masa rabin gashin kai ya zo yana yawo a cikin gari yana tamaka saboda ya ga wani arne ya yi shi ma sai ya yi to ku sani malamai suke cewa Allah ranar tashin kiyama zai fara tambayan ma'aifi akan ɗansa kafin Allah ya tambaye ɗa akan ma'aifinsa yanda ma'ana kowane ma'aifi yake da haƙƙi akan ɗansa ko ‘yarsa haka ɗansa ko ‘yarsa suke da haƙƙi a kansa da Allah ya ce mun yi wasiya wa ‘ya'ya su kyautata ma iyayensu sai kuma Allah ya ce ku kuma uwaye ku kare ‘ya'yanku daga wuta shine ku karantar da su addini yau yana daga cikin sakacin da iyaye suke yi a fare da kuke gani yau ya ɓata ‘ya'ya mata da yawa, ya ɓata samari matasan musulmi da yawa, so da yawa kuna ganin ‘ya'yanku suna zuwa lakwal karatu suke yi, alhali ba karatu suke yi ba. Lokacin da suke ɓatawa wajen amfani da afare, wallahi ba su ɓata lokacinsu a wajen revision ɗin kurɗin da aka yi musu ko kuma leson ɗin da suka ɗauko. za ka je ka iske yara musamman ma 'yan mata ku iske su zaune su biyar ko fiye da haka an gama kawuna ana kallon ma'ana a fare me ake kallo a ciki babu wani abin da suke kallo a ciki in ba shaidanci ba a shiga cikin youtube ko abin da ya kama da wannan a nemo bidiyo wanda za ka ga arne da arniya suna lalata suna zina yaranku suna kallo suna dariya akwai filistin akwai ma'ana bidiyon da ake yawo da shi yanzu yana na ana watsawa a ciki mafi yawan 'yan mata da samari kai hadda wasu daga cikin matan aure wannan bidiyo mafi yawa yana na ana watsa shi a cikin afarurruka ana kallo ka iska mace guda ƙato biyu suna lalata da ita mace guda namiji biyu suna lalata da ita kuma ‘ya'yanku na kallo mazansu da matansu. Sakaci ne ba ‘ya'ya dama amfani da wannan, ban ga amfanin a fare ga ɗiya mace ba. Yarinya matashiya, ka sayan mata a fare taktil wani watakila ma ba kai kase shi ba, ka zanta da shi ne kuma baka tambaya wa ya sayan mata ba. A fare taktil ta yi da shi, ta kirawa wa ya kira ta. yaushe ta yi karatu yaushe ta kalli abubuwan da a cikin internet yaushe ta kalli abubuwan da a cikin waɗannan abubuwa yaushe ta yi karatu kuma yaushe kuma ta samu tarbiyya yau lalacewa ta kai inda yarinya budurwa takan iya ɗaukan foton ta tsirara ta aika ma saurayinta ta hanyar wasa shi ma ya aiko mata hoton shi tsirara yanzu ina zamne a wani wuri ina wannan magana wani ya ce wallahi malam yan muna nan zaune a wurin ga muna nan zaune a wurin ga wani daga cikin abokan waɗanda ya nuna mun wasu samari abokan abokinsu ne suna zaune a wurin budurwarsa ta aiko masa hoton ta tsirara kuma ya gwada ma abokansa har ma sai mishi bokal ɗin cewa in baka gani da kyau ba in sake aiko maka wani ku rika binciken a farukon ƴaƴanku ku ga irin abubuwan da a ciki wallahi sai ku yi kuka da hawayen kenan uwaye kuna da hannuwa wajen bacewa da gurɓacewa tarbiyyar 'ya'yanku maza da mata yau ma'aifa nawa sai ka ga mutum ya ga ɗanshi ya yi mugun aski amma bai mishi magana maimakon ya ce kai ba dai gidan gaba wallahi ka je ka sake askin nan bai masa magana kuna kallon 'ya'yanku da waɗannan miyagun ayyuka aski ko yaro ya zo ya sanya kaya da ka gan shi ka ga arne uwa musulma uba musulmi fami ma gaba ɗaya musulmi ga kuma an ce niger katroban dizinef fursan aka ce duk musulmi ko ba haka bai to suwaye masu aski ne suwaye ƴaƴan musulmi ne kenan wannan ba ƙaramin musiba ba ce uwaye kuna da sakaci kuma wallahi ku shirye amsar da za ku ba Allah a ranar tashin kiyama malamai suka ce ya zama tilas ya zama wajibi akan iyaye uwaye maza ubanni da kuma iyaye mata da sauran waɗanda suke mazubanta al'amuran yara su karantar da ‘ya'yansu tun suna yara abinda yake tilas a gare su bayan sun balaga yaro a sanar da shi abinda zai gyara aƙidarsa imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da littattafan Allah da manzannin Allah da kuma ranar tashin kiyama yau ku diba yanzu wani ke bani labari ya ce ya je katako wajen yan kilishi gyaran wani abu sai ya ga yara ƙanana waɗanda ba su wuce shekara goma sha ba kowannensu da baƙin lilot yana shiga wurin shi gyara ne ya kai wani wuri sai ana ce mai garan furan garan furan da ya diba me ya ga tare da su irin taban nan tsinanniyar taban nan ma'ana ta ƙwaya yara suke saidawa ga basutun shi can tsaye ya yi rawani da yuƙaye guda biyu a hannunsa ya ba su yace ku ku nemo mini kuɗi ɗiyan suwaye ɗiyan musulmi ne kenan irin waɗannan ya kamata hukuma haƙƙi ne akan hukuma yau hatta da hukuma ma'ana suna kukan lalacewan tarbiyyar 'ya'ya suna kukan lalacewar tarbiyyar yaya amma ana ganin irin waɗannan abubuwa suna faruwa an sanya idanu ana kallo so nawa za ka ga 'yan mata da sama jiya wani ya gwada min wani bidiyo irin abin da ke faruwa sai ka ga yarinyar ankilot da rigar nono kawai ba hausa ba zabar ma ana yi mata kiɗi tana rawa an kiro kuma a cikin garin gane mai ina uwayensu ina ubanninsu ina jagorori waɗanda Allah ya ba su kiwon ƙasa da al'umma irin waɗannan abubuwa suna faruwa a cikin ƙasa a cikin al'umma yaya Allah zai kakwanciyar hankali a cikin ƙasa ko a cikin al'umma saban Allah ƙarara saban Allah a fili wanda shi ne duk saɓon da Allah ya yi ya fi saurin kushi a kansa saɓon da za a zo a ƙarara a zo ana yi ba kunya ba tsoron Allah kenan dole a sanya idanu a kan irin wannan inda ana son tarbiyyar yara ya gyaru kuma irin tsarin da sauran tsarin ruka program da aka tsara a cikin makarantu suna daga cikin abubuwan da suke roshe tarbiyyar yara yau na shiga kalaf sai na iske tun da yake furanku a ne ana bangaren mata da bangaren maza da amma da na shiga sai na iske ga 'yan mata gaba ga wasu baya sannan ga wasu samari tsakansu kuma dukkansu baligai na ce musu ku tashi ku koma wajen maza na ce musu ina muku tambaya ku samarin na ce kai yanzu in ka zo ka iske ƙato biyu ga ƙaunar ka tsakiyar ƙatta guda biyu kana jin daɗi ya ce bai jin daɗi ka wannan da ka zauna kusa da ita ƙaunar wani ce yau wani ce ɗiyar wani ta kuma duk abin da kai da ɗiyar wani ko da ƙaunar wani ko da yau wani kai ma ba mamaki a yi da ƙaunar ka ko a yi da yanka duk mutumin da ya yi zina da ɗiyar wani ko ƙaunar wani ko uwan wani to wallahi ba mamaki Allah ya sanya in ya tashi sakamako a yi zina da ƙaunarsa a yi zina ko da yasta ko da uwarsa waɗannan abubuwa hatta da cikin masu karantarwa suna daga cikin waɗanda wasu daga cikinsu masu roshe tarbiyyar yara irin abubuwan da suke koya wa yaro yaro zai zo shiga kalas ya yi sallama sai mai sai ya maida shi ya ce ya tafi ya yaro ɗan musulmi sallama wanda Allah ya yi umarni aka nuna cewa sallama yinta akwai lada amma sai yaro ya zo ya yi sallama sai a fidda shi a ce ya yi tafi ya shiga shi yasa yaran idan sun zo ba sa sallama sai dai su yi taɓi yau ma ina cikin kare su yara waje guda uku suka suna ta min taɓi na ce musu wata irin lalata cewa in kun je gidajenku haka kuke ma uwayenku taɓi in za ku shiga cikin gida taɓi ne kuke ko ko sallama fas da ake koya ma yara a haɗa maza da mata a ce dole yarinya baliga wata ma tana da jiki duk yanda ta kada duk yanda ta motsa sai jikinta ya ma'ana ya kada amma haka za ta zo zindikiyarta ta sanya tufafi matsatsi zindikiyarta cikin maza ta kakartar biyan yara ba za su lalace ba yara tun suna ƙanana sun iya mu'amala da maza irin yaran nan ne ko sun yi aure matukar ba su yi mu'amala da maza ba hankalinsu bai kwanci mata nawa za ku gani matan aure ne amma mazajen su na, waje wajen neman abinci sai ka zo cikin gida ka iska katta a cikin gida masu talla masu hankwabre masu barmai barmai da sauransu duk wani kato mai talla sai ka iske cikin gida tare da matan aure wani ciniki ne suke yanzu waɗannan mata in ka bincika tarihinsu tun suna yara dama sun saba mu'amala da mata yau ina ma yara faɗa na ce musu abubuwan nan da kuke yi akwai abubuwan da ba ku yarda ku yi su gaban iyayen sai a tura yara makaranta sai ka gan an huto ne karason kaga yara yan mata da samari suna kokowa ya kama hannunta ya ka ita shi ma ya kama hijabbanta ya rungumo ta nan ta rungumo shi nan iyan musulmi fa ta kakato yara za su yi karatu ya za a yi su yi karatu ta kaka za su yi karatun ma da ake so su ya za su yara su suna ƙanana ba su kunya an yi wani lokaci wata yarinya wata wuce ba ta wuce shekara abu season take ina wuce a zan shiga salon ustaz ustaz ustaz sai ta yi gudu ta shigo gaba na fita na ce me yasa mai kike ya ki zo kura mutane idanu kamar wanda baki sani ba kallabi ne ne kike min sai ta me tace sai ta ce sai a yi soyayya yarinya ya karama SCDM wani tsiyata to ku ji ba ku gani irin yadda abubuwan suke fa amma uwaye ba abin da ya sha musu kai sai mutum ya tura yarinya da kwal bai san lokacin da ake taso bai san lokacin da za ta zo gida ba wani yar ta zo ya kamata ta zo wannan lokaci in ta maka me ya tsaida ki daga ina kike gidan wa kika tai su waye abokan su bu sani ba ga afarurruka a hannun yara tarbiyya duk ta riga ta gurbace so da yawa za ka samu wasu 'ya'ya yau sun san abin da uwayensu bu sani sun san abin da iyayensu da in sai ka ga subhanallah musibu suna da yawa jama'a ku kula da tarbiyyar ƴaƴanku ku kula da amana da Allah ya ba ku ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah war rasula wa takunu amanatukum wa antum ta'lamun wannan ba karamin cin amana bai ku sakan magari ƴaƴanku ba abin da ya sha muku kai da ƴaƴa sai dai ku kawo musu abinci su ci ku kawo musu abin sha su sha ku kawo musu tufafi su sha ku kawo musu talbizon ku sa ku kawo musu kasuwanci na ba tarbiyya a cikin gida ba abin da ya sha muku kai game da mas'uliyan da Allah ya aza muku na tarbiyyar saboda Allah yau uwaye nawa suke zuwa su zauna su karantar da yayansu ko su sa a karantar da yayansu so nawa landi ta ta lakwal talata ta ta lakwal ranar laraba ta ta alhamis juma'a kwana biyar in ƙananan lakwal ne samdi dimash sai ya ce a ta yi kurdi samdi ranar dimash ɗin ma sai a ɗauko wani mai sai ya biyu ta har gida babu rana guda ɗaya da ake koya ma yarinyar nan addini kana ganin allah ba zai tambaye ka ba allah yana tambayar ka karantar da 'ya'yanka ilimin neman tuwo Allah ba zai tambaye ka wannan amma wallahi sai Allah ya tambaye ka ilimin su na addini tabbas sai Allah ya tambaye ka nawa ka kashe wata wahala ka yi wajen su karanci addini ba a ce neman ilimin duniya haram ba ne halal ne neman ilimin sana'a abinda mutum zai tuwo ba laifi ba ne amma ilimin addini shi addini shi awashi kuma shi Allah zai tambaye ka ranar tashin kiyama kuma duk mutunan da bai koyar da 'ya'yan shi addini ba har ya mutu akan haka to wallahi akwai matsala gare shi ranar tashin kiyama don ba karamin musiba mace ba Allah ya baku kiwo amma ba ruwanku da 'ya'yanku ba kai ba 'ya'ya ba wallahi hatta da mata hatta da matanku ya kamata lokaci zuwa lokaci ku rika binciken abarurukansu da irin abubuwan da suke faruwa ciki kaga wai macen aure da wasaf to ta yi mawaye akwai gurub gurub din da in ka shiga sai ka samu akwai matan aure a ciki akwai karuwai a ciki akwai matan banza mazan banza a ciki akwai masu aure akwai marasa aure akwai shedannu kowa da kowa ga sunan kai yana daga cikin lalacewar tarbiyya a yau irin abin da yake faruwa abarmaki da ake yi yanzu irin abubuwan da suke faruwa sai ka ga ashe a tara mutane a tara malamai a tara lattizawan unguwa a tara jama'a masu kima masu daraja masu mutunci har a wajen ubangiji Allah ta'ala su zo su shaida wane ya aurar da ƴansa ga wane a shaida ya biya sadaki matan nan tashi ta halar yanzu in aka ɗauki amarya tun wajen ɗaukar amarya za a fara saba ma Allah a zo mutanen unguwa a tara 'yan duniya 'yan ƙwaya su zo duk su baɗe unguwan nan da ƙura wani da ya shaƙi ƙuran nan sanadiyar rashin lahiyar shi kenan wani sanadiyar rasa idanun shi kenan a cikin unguwa amma ba mai magana bayan an ɗauki amarya an kai ta lalacewa ta kai sai a tara 'yan ƙwaya a tara mc a tara 'yan tasha katta ga sunan marasa aiki wasu ko sallah ba su a shera cikin gida sai a yi nisa da ango da amarya ga mai kamera ya haska ya kamo ya rungumo amarya su to ana filime a zo a zauna ga abinci kala-kala a yi tanadi akwai uwayensa akwai yanyinsa akwai sarkunansa da danginsa da sauransu kowa na zamne ba kunya ba tsoron Allah ya sumbace ta ta sumbace shi sai ai kuwa ai kuwa ya sumbace ta ta sha wani abu ta bace sha gaban uwarta ko kuma wasu daga cikin danginta ko wasu daga cikin danginsa ba kunya ba tsoron Allah yaya Allah zai sanya ma wannan aure albarka aure nawa ake cikin garin ga aure nawa yake mutuwa cikin garin duk dan da ya samu tarbiyya daga gidansu bai yarda a mishi wannan abu duk yadda ta samu tarbiyya a gidansu ba ta yarda da wannan abu amma uwaye suna kallo irin waɗannan abubuwa suke wa sai a ce zamani ne wayewa ne ƙauyanci ne da wawanci da dolanci ina mataka ta halal mataka ta halal wanda manzo Allah ya ce ad-duyus la yadkhulu janna duk mai ganin duk mutumin da baya da kishi mai ganin banna a cikin iyalin shi ya suru manzo Allah ya ce bai shiga aljanna mataka ta halal sai abokanka da su waye su zo su ɗauki a fare ga lokacin da kake sumbatar ta ga lokacin da ka rungume ta ƙato ne watakila bai ma da aure ya zo kwance masa matala da ya diba wannan hoton ka yi sumbaci mata ka shi ba sai sumbace ta a watsa cikin internet cikin duniya ko ina ko wani gani wai ana ganin waye waye wallahi ƙauyanci ne da dolanci ina amfanin wannan waye wannan yana daga cikin abin da yau ya roshe tarbiyya ba shi yasa kuke ganin Allah bai sa albarka a cikin waɗannan duk auren da aka saba ma Allah a ciki Allah bai sa mishi albarka ba ire-iren su ne suke kashe mazajen ba an gwado a cikin abin nan wata ga lokacin da ake bikinta ana ta shacewa ana ta kiɗin abin nan kiɗin dandali ana ta tashewa ƙarshe mai taimaka yanka shi ta yi don daman ba a yi ba saboda ba a yi don tsoron Allah ba imani ba tsoron Allah an saba ma Allah an kira makaɗa ranar kudi ba gani irin lalata yau aure ne za a zo a yi amma sai a zo a tara hanya a kawo makaɗa a cikin unguwa su cika mutane da kiɗa wai murna ce ake wai an waye an ci gaba kuma tsoho na kallo ba abin da ya sha musu kai wallahi ku tashi tsaye tarbiyyar yara ta lalace ba ka gane tarbiyyar yara ta lalace sai in kana karantarwa yara ba kunya ba tsoron Allah yara ƴan ƙanana sun san abin da ke tsakanin namiji da mace ta ƙaƙa yara za su samu tarbiyya waɗannan yara su ko malam ba hausa ce ce ake yara manyan gobe kana ganin mutum latizan ƙwarai ne mutumin kirki ne sai ka je ka auro ɗiya ta yi sai ka kata cikin gida sai ga ashe shaidani ya tafi duk wani abu na shaidanci ta sani to wallahi wallahi wallahi ku tashi tsaye ga amanar da Allah ya ba ku kada ku ci amanin ɗiyan da Allah ya ba ku wannan ba shi yasa yaro bai samu tarbiyya ba ya zai mama yin shi ladabi tun yaro yana karami abin da ya iske cikin gidansu kiɗi kawai da waka shi ya iske cikin gidansu shi ya iske baban shi na saurare shi ya iske mamman shi na saurare har ya tashi yayi wani to ya za a yi wannan yaro ya zama to mai biyayya ga uwaye ta kaka ba zai yi ba Allah ya sauke Allah ya kiyaye Allah ya ba mu ikon tarbiyyantar da ƴaƴanmu Allah ya ba mu ikon kiyaye wannan amana kuma su ma hukuma ya kamata dole in dai ana son tarbiyya ta tsayo wallahi su ma sai sun hana wasu abubuwa da mutanen unguwa sai a zo sai mutum ya zo cikin unguwa sai ya buga tal ya kawo tele-tele da abin da ya ashi cikin unguwa wani yaro kudin karin shi ma su ne zai zai ya shiga can ba abin da ba a sun yama yaro kuma mutanen unguwa suna kallo kowa ya shiru dan mi ba ba me yasa ba za ku yi magana ba duk abin da aka kawo a cikin unguwa wanda kun san da wannan abu zai roshe tarbiyyar 'ya'yanku ku hana ku yi magana kuna da yanci ba mu yarda ba a ɓata tarbiyyar 'ya'yanku ku gani in tarbiyyar ‘ya'ya ba ta tsaye ba mafi yawan lalatan nan shan taba da shan kwaya da kishan kai da sauransu ina yara suke koyon wannan abu yanzu lalacewa ta kai inda sai ka ga yara ‘yan ƙanana ‘yan shekara goma su ne barayi su aza musu tol su yi a parenting tol gaba ɗaya a shiga a ɗauko ka ka rasa ya aka yi saboda in ƙato ya hau ana yi sai aza ɗan yaro ƙarami ke an koya mishi yaro ƙarami sai gan shi da baƙin luroti اللهم صل وسلم اللهم يسر لنا يا أكرم الأكرم ولا تؤثر علينا يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ربنا لا تؤاخذنا بما بذنوبنا وما أفرطنا يا رب العالمين اللهم يسر لنا أمورنا كلها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله